الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ta takwas ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu kalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba muna cikin kitabu siyam kitabu na sha uku shafi na da ɗari biyu da takwas za mu tashi darasi na ɗari da biyar mun tsaya darasi na ɗari da hudu satin da ya gabata sannan kuma za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da bakwai muna da kwan Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yake babun wannan babi ne da yake da bayani wato fadlus siyasa da yake bayani akan falalar azumi hadisi na 777 an abi huraira radiyallahu anhu ka an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya ce kullu amali ibn adama lahu kowane aiki na ɗan adam idan ya yi kanka yawa duk aikin da kai naka ne za a baka ladan a gaya ma cewa an kai kaza za a baka kaza illa siyama amma ban da aji annaba ne ga ta tsara ne yace Allah madaukakin sarki yace fa innahu bi domin shi azumi na wani duk sauran ayyukan ma Allah ake wa amma ana gaya ma sakamakon kai tsaye lokacin da ka fara yin aiki wa ana ajibiri ni ne zan yi sakamakonsa ni zan saka ga wanda yi ka ga misali aikin hajji annabi alaihi salatu wasalam cewa yi duk wanda ya yi aikin hajji bai yi ba ba bai yi fasikanci ba sai ya raja ka yau ne wa da jatu ummu idan ya yi hajji ya gama tsaf da kudin halal ya dawo to ya da zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wanda aka haifa yau ko aiwai da zunubi to shi ne misalin da annabi alaihi salatu wasallam yake ka yaumi wala da hukumu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kaga an faɗi sakamakon da za a bari amma azumi da aka zo matsalarsa sai aka ɓoye malamai suka ce dalili shi ne ita ma ibadar azumi lokacin da za ka yi koyewa kake tsakaninka da mutane in dai ba da rura ba wani zai azumi je ya zo shan ruwa za su gane ba ya yi azumi tun daga kullowa alfajir har zuwa lokacin to wannan koyewar da kake kai ma sai Allah ya zai saka ma da irin kwatan mutum yadda kai kake bauta masa kana koyewa riya ba ka bari riya ta shiga ba to sai a koyi ladan ka ba wanda zai gani sai rana alkiyama za a ce ga ta goma tun da za a yi malamai suka ce ɗaya daga cikin sakamakon da wato mutum zai samu ke kaga sabanin sallah sallah yanzu kowa in zai yi sai ya yi alwala ya tafi masallaci sallah farilla sai ya yi aikin hajjin zai tafi har sallama ake da mutane cewa a ce to Allah madaukakin sarki ya dawo da kai lafiya in ka duka wannan sadaka Allah ya yi wani lokaci mutane su layi ko a rika ba su to duka wayannan da ire-iren su zaka ga wato ana yin su a bayyane amma ajiri wani zai iya yi ya dau lokaci game da na biya muku a baya ɗaya daga cikin magabata ya yi shekaru sama da goma sha yana azumin nabula amma ba ta tawassali ba ta yaya shi ne ba da rinka ce yadda yi kamar yadda a karatun ma lu'ulu don baya kafin sallah na babu misalin sa yadda yake yi shi ne kullum da safe sai a ce a baki breakfast din sa idan ya dau breakfast din ya tafi da shi ne zai ba da bajire ba zai daji dawowa ba sai yamma likis daga kasuwa idan ya zo tunda su sun saba cin abinci bayan magari daga an yi sallar igari zuwa ake a kwanta saboda haka da an zo an kawo abincin nan na bayan magariba da ba zai ci ba sai bayan magariba to a lokacin yake yi da baki ya ɗau shekaru da yawa haka ba ta sani ba saboda haka azumi yana da wannan wato al'adar data kuma ko da a ce a gidan naka an san kana yi wannan wanda suke tare ba daidai ne da sauran ibadu da kowa zai sani ba wannan wata kila waɗanda suka zama ma dole su kaɗai suka san kana yi ibada iyalinka saboda haka azumi yana da wato abubuwan da ya kunsa wanda idan mutum ya tinkari wata bukata da yake so Allah madaukakin sarki ya biya masa inda ya dauki al'ada ta azumi ya cika ka'idodin azumin don Allah da zai ga buki sosai da sosai zai ga buki musamman azumin nafila da ba wanda ya san kane azumin farilla kowa ya san kana yi azumin ramadan in ya zo in baka yi ba ma tuhuma ce amma azumin nafila da jinin alhamis siyamu dawud ayyamul bid ire-iren waɗannan kwanakin idan mutum ya ɗauka ko mutum ya ɗauki wata rana kawai da za su biya hadisi haka kawai ba a yawon da yesu ba ba su yamu dawud ba duka ba ta zuwa ba ba a jura ba haka kawai ya rika jin bari ya yi azumi shi ma yana da fadalarsa mai zaman kanta to kaga Allah madaukakin sarki yake na wani ni kadai zan saka ne wa ana azumi ni wa siyamu sunna sannan azumi garkuwa ne shine sunna wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya kasance ranar da ɗayan ku yake azumi fala yarku to kada ya bata farfasa shine bata ya faɗi kalmar da za ta tare sha'awa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj sai ce wala yaskhab sannan kada ya rika raki ya rika raki irin yadda ake harguwa a kasuwa domin wannan ma yana da da chemical energy din zai magana magana tana ɗaya daga cikin abubuwa biyu da manyan malamai suka ce su ke su suka fi ɗauki energy da wuri to akwai magana ne sai ce fa in sabahu ahadun idan wani ya zage ya ci mutuncinsa aw qatalahu ko zuri ya yaki idan ya faɗa da shi wale kul inni inni mur'un sa'in yace ni da ni mutum ne da nake aji shine ma da zaka ce mun yi wannan bayanin satin da yau cewa domin mutum ya kauce wa riya idan azumin farilla ne sai ka ce wa azumi azumin nafila ko kai da barin da kawai za ka yi mana domin kada ya yi shiga garin gaya wanda cewa ni azumi ne sai to mu za ka gaya azumi misali saboda haka wannan shi ne mutum ya gaya masa duk da cewa wannan dan tseni ne na malamai kamar da ibnu qayyim yake faɗa cewa mutum ya faɗi wannan din ijtihadi ne dan tseni ne in mutum ya faɗa din ya rubuto zuciyarsa babu wani niyyar kalla da ibadarsa babu komai amma idan ya faɗa da niyyar kalla da ibada Allah ya sani duk abin da ka ɓoye ko ka bayyana Allah yana sani shi sa gano cewa wani ba dan Allah yake abu ba aikin ka bane yawwa dan za ga suna wannan karamba sai ce ba dan Allah yake yi ba kai waye ga ba ai da gani ba dan Allah yake a sai dai idan Allah madaukakin sarki yana da wasu wato abubuwa da yake fito da su yayin da mutum ya dauki aiki ba dan Allah ba to zai gaji da wuri to sai kuwa zai gaji da wuri amma aikin da kake dan Allah zaka yi to da ba akwai wato me ake kira da tattara ko a gefe kai nan wannan ya fito ka ka kuma yin kan wannan ya fito ka kamar yadda idan ma ba aikin Allah kake ba sai an bata ba ka'ida kenan gwara ba kai aikin Allah a bata ba sai ka samu lada in ba kai aikin Allah ba wa za a bata ba ka gwada wata ranka gani ka ce kawai shi kenan kai kama dai da shiga mutane a gani kai kaɗai ɗin za ka zauna lafiya shi za a nan yake wanda yake mu'amala da mutane ya haƙuri da cutar wasu ya fi alkhairi ga wanda baya mu'amala da mutane baya hakuri da su kai haka annabi ya faɗa hadisi ingantacce to kaga sai mutum ya faɗi wannan wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na na rantsi da ran wanda muhammad yake hannunsa la qalubu fa bisaidi warin bakin mai azumi a yabu inda Allah ya fi daɗi a gurin Allah madaukakin sarki ne ri almiski fiye da kankin almiski shi ne muka yi bayani ibn kai ce ba wai haƙori ake bari cikin da ba an bayyana da kyau ko ba haƙori ake bari cikin da ba mutum ya ba haƙorin zai yi tutar Najeriya girin wa girin ba shi ba haka ake nufi ba shi amma babba da karama ita wato da hanji shi ne ne da wasu awas wani awoyi ba ba ta abinci ba zai rika fitar da wani kodo to wannan ake ne ba wai daga baki yake ba kai ne dan za ka wasu ba sa burodi baya asuwa shi zai ce wai an ce warin baki mai ajiyi ba irin wannan ba wannan air pollution yawa to shine yake um annabi alayhi salatu wasallam yake misali fal hadad wanda yake azumi yana da farin ciki guda biyu ya farahuma da yake farin ciki da su yaushe ne na farko yake idza absara fariha mutum ya zo buɗe baki sai murna ta kama ke ji daɗi Allah na gode ma da kai lokacin da har zan buɗe baki na kai azumi na mutum yana murna wa idza laqiya rabbahu fari'a bi sawmihi sai farin ciki kuma nan da ya haɗu da ubangijin da to zai yi farin ciki a bisa sakamakon da za a wani na wannan azumin da yi a ranar zai gane ga farin ciki gaske Allah ya zantar da kun san kowa da ibadar da ta ji masa yi za a ce cewa wato wanda ta bi ma wahala kuma sai kai kokarin bin Allah da ita wanda za ku ga ba gwanin azumi bane na nafila in dai aka yi azumin farilla to shi da wani azumin azumi kuma zai wata shekara amma kuma in ka koma wani bangaren kuma zai ga wata kila yana da alheri wajen ciyarwa ko taimako ko na agaji da za a ke nema misali to kowa da abin da Allah ya hore ba waɗanda ke ɗaukar salorin da zai na abubakar a cikin al'umma ba su da yawa kaga komai yana nan zai azumi zai yi kaza zai kaza duk wani aiki alkhairi da za a faɗa zai kokarin kwatantawa karatun qur'ani shi ne wato taimako na agaji shi ne kaza kaza duk ayyuka alkhairi kowanne yana kwatantawa a cikin mutane akwai sama ba su da yawa kamar yadda a sahabbai ba kaɗan ne kaga da annabi ya tashi ba da misalin wanda zai ga sunansa a kowace ƙofa ta aljanna ai sai na bakar kadai ya nuna shi yake nuna ma ba kowa ne yake da wannan ko amma da aka zo magana akan riƙe alwala ba sai aka nuna bilal annabi ya ce na ji ta kurta kalman ka cikin aljanna yace saboda me yace saboda alwala yace yace ne kake yace ina da wani aiki alkhairi da na san ba na wasa da shi menene yace duk alwala ta kare sai na kuma wata kuma ku duk alwala da ne sai na ga ka aiki to kaga al'umma ai ba kowa ne ne wannan dabi'ar ba wani za ka sai sallah kawai duk sallah in yazo yi zai alwala kuma ba ruwan sa da nafila yana wajen sai ya ji an fara alƙamati salat kai wani ma sai ya ji limamin ya kambara ya ji limamin da yake so ne ko ba ka bane yau idan ya jibe mara ba zai canza guri to kaga wannan ai daga wannan gurin shi ban da shi shikenan to shi ne abin da yake gaya mana a nan yake cewa da zaran mutum ya yi wato ya haɗu da ubangijin da to zai farin ciki da azumansa kuma kaga aljanna nan da ake ta almuje da ita da Allah yake gaya mana faɗin ta ya fi mai da kasai ko da yake yana da kyau ka rika kuɗayin ta domin a same ta hadisi na gaba ɗari bakwai da wato ɗari bakwai da takwas an sahal bin sa'ad radiyallahu ta'ala anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi yace inna fil jannati baban lalle a cikin aljanna ko ta kofa yuqalu lahu rayyan ana cewa da wannan kofar wato ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah wanda za su shiga ta wannan koba a wato ta aurayyan shi ne masu azumi ranar alkiyama za ga ana sa wa mutane ko mace ko namiji a sa rayyan namiji ko mace da ana sa to sai ce wannan kofar ba da shiga ta wannan kofar sai masu azumi kamar yadda in ba ku manta ba mun faɗi ƙofofi da wadarai suka yi da hali ƙofofin aljanna guda takwas babu sadaka babu mafkira babu tauba babu kaza mun lissafa ta ana yawa to sai yake la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wanda yake ba dan wannan tsarin ba zai shiga wannan kofar ba ba zai shiga ta wannan kofar ba wanda shi dan agaji ne dan hizba ne a can gurin yake al'amuru bil ma'ruf to ba sanan sai dai ya hada da azumi sai a sa sunan sa dibbi gashi anan gashi a can shi ma ka za a iya baki zaɓi cewa to ga guda biyu sunanka ya fito a nan ka samu admission a JVC ka samu a nan jeri sai ka zaɓi wanda kake ka samu aiki a state government ka samu a federal government sai ka zaɓi ɗaya da alat da alam shi ne kawai sai ka zaɓi wanda kake so ko kuma a duk a federal government ɗin ne amma ɓangaren NNBC da kuma a yake kiransa yawa to kowanne sai ka zaɓi wanda kake akwai waɗanda a cikin bayi da yawa za a yi musu wannan tagomashin cewa ka zaɓa to amma mu yanzu ai kowa sai yake ga sunansa a guda ɗayan ba za mu ce kawai ɗari da ishirin ake ci ɗari da goma Allah ya kiyaye alaikum salam azumin nafila ai na farilla kowa yana yi kamar ya biyo dajar ba ka sauke farilla mana ya biyo da ka sauke farilla ai yi wancan dole ka yi idan wannan magana ake ce kowa da sunansa kenan ko ba haka wani yawa ma ji ai haka ne kowa da sunansa ba buƙatar a ce ko ta kowa ce masu azumi kadai za ta shiga in haka ne da azumi hasili ke yawwa ai magana ake akan falalar wasu bayan Allah da bayan kaza ai mutane kamar da na gaya ma iri iri da wani ya zo musulunta yace ya rasulullah me yake akai da annabi yake masa imani da Allah da manzo am azumi sallah zakka kaza yake ba daga wayannan in na tsaya iya wa'annan ya izi aka ce mafi a mutane a kowane shi kawai iya wannan kyale shi da wannan iya waɗannan sun yi aka ce masa ya dace ne don ba zai iya ɗora a kai ba in ka kiyaye iya barilla to wannan iya barilla ta ba da haƙoƙi za a shiga aljanna amma ana gaya ma akwai wasu wurare na musamman da aka ware na wato ta falala wanda sai sai wannan falalan da kawai zai wuce ba. ai ko a jirgi akwai VIP ko ba haka bane yau wato magana da ake yi very important person ko to to ko ina ma akwai har aljanna akwai shine ake fara gaya ma yanzu duk wanda ka gani ya biyo ta hanyar rayyan to dan VIP bayan farilla da aka dora man na nauyi kuma yana wani abu da nafila shine magana da ake sai ka ce Allahumma ja'alna minhum kawai shi kenan amin ba ka haka eh akwai wannan hadisi eh nawafil eh kamar malam Ismail yana kara cewa ɗaya daga cikin muhimmancin nafiloli shine ai da zuwa ke kike gidi ka gane ko yanzu kamar wancan sahabu da yake zai tsaya iya wa'annan kaga shi zai tsaya din domin lokacin sa ba su yi media ka fahimta da kyau ko yau zai yi zalla duka yadda suke amma ni da kai ba tabbas domin yadda abubuwan abubuwa suke distracting rayuwa da yawa wallahi wani lokacin kai zalla amma inda za a baka mulki 30 a ce ne ka biya ka manta da ko irin wannan sallah ba irin ta Allah yake so ba wanda an gaya ba abu wa da yara sallar wata daya za a ce to ɗaya ga watan zul ɗaya ga watan zulqa'ada din nan sallar asuba bai kariya zai ce ma na yi sallah raka'a biyu na biya ko ba shi ya sallah ba ko wani ne yi sallah ne ta fili da yake limamin ya biya fatiha da suratul nazi'at a raka'a ta biya ko ba shi ba irin wannan sallar muke ba irin da muke yi ba yau wato kaga muna buƙatar a ce nawafin din da za su fice wani jiko wata sallar da kai ma wurgo da akai wallahi baka sani ba dan haka annabi ya faɗa yace akwai sallar da mutum zai yi a wurgo ko sallar ba za ta yi ba fuka fuki domin da fuka fuki take tai sahabi da zai zo sallah baya sanin waye a kusa da shi ya gidan amma ni da kai duk ba ta shigowa na gamsu ko ba haka bane yawa kana yi kuma ana bugo waya kana jin ringin din wani ba sai ya bi ringin din a zuciyarsa ringin din sai ya bi shi duk ba haka sallah take Allah ya dakatar da mu to shi ne wannan to sai ne kaga wannan kofar ba masu shiga sai masu wannan azumin na nafila yudai fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu bi'ni ba wanda zai shiga wannan kofar in ba zuwa fa idza dakalu qofulika kajibo suna gama shiga sai a rufe sane mu ne falan yadkhulu minhu ahad ba wanda zai shiga wannan kofar sabanin su Allah ya dace da mu hadisi na gaba kaga wannan hadisin abu ɗaya za mu iya tunawa a kan cewa Allah ya tani dawo masu azumi wata ƙoba da ake kira da iya babi na gaba babu fadilin siyam fi sabilillah babu da yake magana akan yin azumi dan Allah haka kawai ba ayyamul bid ba ba siyamu dawud ba ba litinin da alhamis ba shi ma idan Allah ake yi ko amma wannan haka kawai ba mutum ya ce yanzu gobe yau ce laraba mutum ya ce bari gobe ne azumin da ba wani hadisi da yazo mun ta kini da yake ma kai azumin ran laraba kana da lada kana kamar yadda yazo akan lijirin da lada ko akwai in ma akwai ni ban sani ba wanda ba ba da sun faɗa ba to misalin da nake a kan ranar da ba a ware ba cewa azumi mutaki da wata rana kawai sai mutum ya ce Allah ya da gobe zan tashi da azumi na nafila haka kawai to akan da ake magana liman yuqiquhu bila zarar ga wanda yake da ikon yi ba tare da cutarwa ba kar ka je ka tunna ka fito daga asibiti akan kwalta ko mutum ya ce zai azumi saboda karambani wannan akwai zarar ba daidai ba ne ba daidai ba ne domin mutum ne wannan za a iya cewa ya kashe kansa domin bai yi sharaɗin da likita ya bai ba bin sharadin likitan bai saba addini ba bin Allah ne innal qadiru annal mu'allima wa qadiru kilahuma la yasahar kilahuma lam yuqima saboda haka da malami da likitan zuwa ba a saba mu in dai sun faɗi doka sai dai sun saba wa Allah su kuma mu je zuwa sai ce wala tafuyi da haqqi ba tare da wato tare da wani haƙƙi ba kuma mutum zai zo misali misali zan ba ku cewa akwai aiki a ma'aikatarsu da za su yi gobe idan ya ɗau azumin nan ba zai iya biyan haƙƙin ma'aikatar ba idan ya ya saba wa Allah ba zai ne dan shi dan zai zo ma wato hudu ba yace ba Allah ba za ka bar gudu in kai wannan baka ba Allah ba domin baka sauke haƙƙin jama'a ba saboda haka mutum zai yi abin da yake wajibi akan zai zai ka kona fula ya kaka bai halatta ba shi za ya gaya ma ba tare da sarayin da wani haƙƙi ba kaga wanda suke zuwa mutum ya ɗauko azumin nafila ya biyo ma'aikata ya tabbaci malamin makaranta ne zai ci azumi yake an matsa ba ka san magana tana tsaye daga cikin mai ƙarar da ke rage lanaji haka kawai ɗauko azumin nafila ya doyi shi shiga aji sau biyar zai shiga amma da ƙyar aka samu ya shiga uku wallahi in ya ci kuɗin ya ta haram kun san inda muke da matsaloli da wasu suka ɗauka masu cin haram kawai wasu ne daban aikin da kake yi wanda haka da karera za ka iya cin haram a cikin sa ka tambayi malamin makaranta kai muna da wata ɗabi'a za a shiga goma da arba'in an fito break ba za mu fara shirin komawa ba sai bayan da arba'in din sai ya ci minti goma a waje ai sai rigima da duniya wannan adirin da aka dani zo sai kaza kaza kaza ya ce ba ka ai zan shiga wannan ko minti goma haram kake in aka tara goma goma zai da baka wadala a aljanna Allah to kaga je wadalolin ba iya shugabanni bane hadda mu ba su kadai bane hadda mu to shi ne yake ana bi ta yi da kudi radiyallahu ta'ala anhu kana sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana na ji annabi jira da bin Allah ya tabbata a gare shi kala yana cewa ko ya ce ya kuli yana cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azurci wani dan Allah ba adallahu wajahu anil nar 70 qariban ba adallahu Allah zai nisanta wajahu fuskar sa anil nar gabar wuta 70 qariban tsawon shekara 70 domin alkharif din nan da aka kawo shi abin da suke nufi suka ce ai juz'un min sana wani yanki da shekara amma ana abin da ake nufi almuradu as-sana kulluha shekara duka shi ne kari ɗin an gane ko wane mutum shi ne wata malamai da ke tafiyar shekara saba'in kenan saba'in na harifar shekara saba'in Allah zai yi ganta fuskar ta gabar musa a irin wani lissafi wani lissafi lissafin Allah madaukakin sarki ba na ku to kaga wannan ai akwai hadisi da yawa da yake in ka koma hadisin Abu Hurairah a Muhdaifa ibn al-Yaman annabi yake cewa man utima lahu bi siyami yawmi da kalal janna duk wanda aka tike yinin sa da azumin wani yi to ranar aljanna zai shiga eh irin wanda suke sa'an nan ka ji an ce yana azumin nafila bayan Allah ya dauki ransa da yawa an san samu duk a cikin mu to aka ji an ce ai yana ba azumi na bula Allah ya ko ta hanyar hatsari ko wani abu ko wani ciwo ne na ta da yake da shi ya tashi lokaci guda sai ka ji an ce azumi ne wa wace ta to wannan hadisi ne kai ne wanda Imam al-Bazzar ya ka a musnad din sa hadisi ne mai kyau cewa man qutima lahu bi siyami yawmin da kana aljanna duk wanda aka tike yin sa da azumin wani irada to aljanna zai shiga Allah ya dadar da mu ko kuma hadisin Sulaimi bin Ajlan Abi Umama al-Bahili da annabi yake cewa man saba yawan fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaka duk wanda wato yayi wani azumi na fi sabilillahi dan Allah Allah zai sanya shamaki wani katon gwalalo shine khandak za a sa gwalalo katon tsakaninsa da wuta kama bainas sama'i wal ardi annabi yake kamar fadin sama da kasa kaga ba zai shiga ba kenan duk ba bayanin kenan cewa za a nesa dahi ba adan lahu waja hudin sarki ake fassarawa Allah zai nesa da fuskar ta gabarin wannan wutar to kaga wannan zamu koyi abubuwa biyu na farko a niyyatul ikhlas fi kulli ibadat muhimmancin yin aiki dan Allah cikin kowace ibada domin yin azumi dan Allah gobe za ka yi laraba ba wanda ya zai ranar ma ba da cikin ranakun da ake yi azumin nafila ne jinin alhamis wanda aka saba yi wanda aka ba su wata kalala ta musamman to akwai wannan na biyu shine wato hadisin ya nuna mana cewa asiyamu sababun li dukhulil janna shi azumi dalili ne da yake za a shiga mai aljanna Allah ya dace da babi na gaba babu aklin nasi wa shirbihi wa jima'ihi la yasir babin da yake magana akan cin abincin mai mantuwa wanda ya manta ya ci wa turbihi da da kan abun shansa wa jima'ihi da yin jima'insa duk da ana magana mun yi wannan magana da dau da azumi ko shin za a iya mantawa mutum ya manta ya jima'i a ce ya domin shi jima'i yana da introduction akwai mukaddimat a ce duka ya manta to a ba dauka ya manta da kuma dogon gaske a to sai ce ba fa la yafkir ba fa cin abinci wanda ya manta ba shi kenan ba cewa zai bari ya ci gaba turawa tunda mantawa yi ya tura daga ran da ya tuna yana tunawa to shi kenan zai tsaya an yi za ce magana akan cewa mutum ne ya manta yana cin abinci na san yanzu ma labi yana azumi sai manta ya fara cin abinci ni kuma na san yana azumi da na zo kawai sai na kyale ya kara kuɗi idan kai wannan kayi laifi shi wai da laifi amma kai kayi laifi domin ka san yana azumi kamata ya da ka zo ka ce a ina azumin kuma wallahi na manta to ya isa dole zai ce ma dan bukuli ne kai ai an yi bukuli ina ka wanki ya dubu laifi kenan saboda haka da garin da ka ganji yana shi sai ka tira ba dole in ka ga azumi idan ma azumin na wanda ake cewa na farilla zai ko za a fita mun irin wannan amma na nafila ba zai bai zama dole ka sanya rayuwa wata kila sai yayi hadi an bari ya tuna ko kuma a gurin aiki ne an san cewa da ba al'adar da litinin al'adis ya ne sai a wani zai ce cewa a yau kuma ina azumin to daga nan kayi makantar shi kenan sai ya amma azumin sai yana wanda ya to idan wani yace idan ya ci abu mai mai ko kuma mai yaji ba yanzu ruwa yake bukata wallahi ba zai sha ba ko ga rogo shi ne ne ne kare azumin gaba daya shi ne ko ga rogo ko dambu kaga ya ga mutum wannan yana bukatar ruwa saboda haka ka iya wannan daga cika kuma na'am shi kenan yau kanka duk da malikiya suna ganin cewa ba daidai bane mutum ya dauko aikin alkhairi ya rusa shi sun dauko ayat nan da cikin suratul muhammad da Allah ya ce ya ayu alladina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa la tuqilu a'malakum nan gaba wa la tuqilu a'malakum sai suka dauka cewa Allah ya ce kar ku bata ayyukan to ka dauko aikin alkhairi ka rusa shi baka kyauta ba amma ba da baka laifi ba wanda zai zo ya azumin nafila ya kai a ciwo ba zunubin da za a bashi amma bai kyauta ba amma a san da kace wala kaga an yi wa hani ka aikata bai da laifi to shi ne suka ce ka ga abin da ake me yasa aka ce to ga lokacin na wanda ya manzuwa me dalili kace Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan ku yi ba kike ne a kan nagarta da abin da yake na alkhairi da abin da yake na tsoron Allah madaukakin sarki saboda haka in ka zo ka tarar da mutum yana aiki alkhairi yanzu zai rusa shi ka hana shi rusawa aiki alkhairi ta'awuni ne ala al-birri wat taqwa to shine dalili to shine ne ya faru ana ji wa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idan nasiya idan mutum ya manta fa a kala sai ya ci abinci wata riba sannan ya sha wani ba sai ya gama ci ya ci ya sha to sai aka ce ba shi kimma saumu ya cika azumunsa fa inna ma al'amahu Allah wa saqahu domin Allah ne ya ce da shi kuma ya sha shi ko a azumin farilla ko na nafila me yasa ba ni kiyar ka kawo cewa sai ya rama azumin farilla ne shi ne ta'ziri amma ba nasi bane yin haka nabi abin da ya nuna shi ne cewa Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai rabbana la tu'akhidna in nasina kana da rai inna la tajawaza li ummatil qada wa nisyana wa mastakrihu alayhi kana da saboda in ne mun tuwa sunan ta to Allah wani ya kawo ka ce wani kuma azumin ka kike za a baka lada don wani zai rika jin cewa kamar yayi wa azumin gidi amma ba za a yi da kai a cewa kullum mantawa kake ba wanda zai da kai a wannan ko a ce kullum sai ka manta ai kamata a ce mutum ba ya taba samun wannan a ce wata kila a rayuwarsa in ne da da girman sa a ce sau daya amma ba ma zai ba ma a ce wai ke kara ba sai dai tsoho ne wanda azumin shi so ake ma ya aji ba komai in ya zo idan tsoho ne wanda kuke ta rigima da shi azumin na wannan ya ka zo aka tare ya manta yana ci kyale kira ne a nan idan ka tuna ma kuma baka ta awo ne alal um biro wanda kawa ba domin akwai dattijuwar da ta sani Allah ya tsakanta ta rasu wata dattijuwa daga cikin kakanni sai ta dau azumin amma idan dai kuma Allah ya da tun ba ku za ba azumin da za ku yi to wani lokacin sai a daɗe ta bayan labulanta a kiran sallah sai ta zaƙulo a mutum to kaga irin wannan shi ne daidai wallahi sai azumin wahalta ita yi ne da ba kusa ba ko ta yi azumin rana ɗaya ta kusan wuni uku hudu a kwance wuni uku hudu wani lokacin sai ku leƙa ku ɗauka mata mutu amma da ta ɗan samu da ba zai ta kuma cewa azumi ne to kaga wannan da zo ka tarar ta manta tana ci ka tuna wata ai zalunta ta kai baka kyauta ba yawwa to shi ne to kaga ai Allah cewa la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum yau bima kasabat qulubukum eh bima aqatumul aymana eh a'a baka fa hawa ba wannan tabawa bima kasabat qulub wannan tafi wato shafaran zuwa eh to kaga wannan hadisin yana nusar da mu cewa ita annabiyani na rahmatullahi ala ibadi mantuwa tana da cikin rahmar Allah ga bayinsa kai ba iya wannan ba a komai ma idan ka haɗu da mutumin da baya mantuwa akwai matsala dan za ka ga yana da yawan rukun kullatar mutane domin duk wanda ya saba wa bai banta ba ba kuma a kan wannan duk wanda ya saba wa bai manta ba wallahi kuma ba ya wata ba sai ya rama to shi ne ɗaya daga cikin alfarma da a wato rahamar mantuwa ke mun sha wannan bayanin cewa idan ka je yanzu za ka yi tulu ma'aurata in dai mutum baya mutuwa ko to zaka sha wuya wallahi wahala zaka sha don kuna zaune da an jiyo don din zare shi na shi lokacin da aka yi kaza a watan Julai za a yi bikin kan wata sai mun kaza na hakura sai tsalla ko yato 1999 ko 90 kuma sai kaza wallahi ya zo har 2021 TNT bai zuwa har nan yana gaya ba dai bukata to da wanne za ka ji to shi ne matsala shi za ka ga ɗaya daga cikin abubuwan da ake gayawa cewa ai ba warta kenan mutum ya zama mai mantuwa da an yi laifi an ba ka hakuri a kai kawai ka shafe shi kar ka taso shi a wuce amma ne za a rika tuna wannan to ba za a zauna ba gaskiya ba za a zauna lafiya ba ita rashin mantuwa tana amfani ne gurin karatu amma gurin abubuwa na yau da gobe ba a san ta musamman na laifuffuka amma abu ne zai amfani da kai na ilimi wannan ana so kwakwalwarka ka tura ta ƙarƙashin wato ka tura wani bayan da wanda kake yawan zakulo a kwakwalwarka amma idan ka san cewa abu abu ne na alkhairi ba kuma Allah ya ba kwakwalwa mai ƙarfi to akwai guraren cikin kwakwalwa ka memory din da kake da shi akwai gurin da ka tura fayi sai ka karka yi saboda kurarsa domin abin da suke cewa duk wanda ya halatta abu to yana da ko me illa iya ka bambanci kawai akwai wanda kullun sabu lokaci kullun zai je kamar fayi ne ya dangane da abi da gado baka ji ba fayi ne ka je kada ne baka ji ba kai baka za a ya fata ba sai inda yake ba sai da kuma ba kai da abu in ka je sai su da yaka wayan da ka ga likita a ina kuma ka gani wani ya manta to daga nan sai bayan din ke shigar gari to irin wannan bayan din irin wannan abu ajiyar ake so ka yi wa laifi ka je ka sa shi gurin da zai fata sai an nemo shi ai sai ba ba a gani ba amma idan aiki alkhairi ne akwai lokacin da kullun ana bincika ta to haka kokollon mutum take guri guri idan ka kai wannan gurin da kake tuna abubuwa ko da yake to gaskiya matsala matsala shi ne abin da suka ce suka ce ita kwakwalwa in wato duk abin da ta haka ce yana nan kawai kura yake yi dan da ka karkaɗe shi ne farka kuma karkaɗe shi ba shi ke to kun ga wannan kenan babi na gaba babu kiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam fi gairi ramadan babu da yake magana akan azumin annabi alaihi salatu wasallam a wajen ramadan a wajen ramadan yaya annabi yake yaji wasu ibadi da kuma an so abin da ake kira mutabi shi ne ma yutabu ala bi'aihi wa la yu'aqabu ala tarki abin da za a baka lada an kai in ka ki ba za a baka zunubi ba shi ne mutabi Allah ya kalli shahran an sauni cewa kada ya kyale ya kyale wani wata ba tare da an azurci ko da rana ce yake a cikin sa wata ya zai wuce kamar yanzu muna cikin zulhijjada din na sai ya wuce gaba daya kuma yana cikin watanni masu alfarma watannin da Allah ya yi kai aiki alkhairi a ma bonanza da wannan watan da bai kamawa da na gaban sa duk sunan zulqa'ada zulhijja muharram wayannan watannin guda uku a jere duk da ayyukan da za ka yi na alkhairi to linka ba lada za to sai kuwa إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى نبي ثلاث متواليات ورجب مدر guda uku a jere mudar kuma yana can daban shine wa rajab ka yana can daban shine zulqa'ada sha daya zulhijja sha biyu muharram daya guda uku a jere ne sha daya sha biyu daya sai kuma rajar awari wannan watanni ne da alfarma da ko idai mutum ya ce yake wani musulunci ko ya ce ba to ake kawai a ji ayyukan lada a cikinsa a ba wanda ya yi sai dai idan kare kanku za ku yi an samu ku haji wannan da ba ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga rana aisha Allah ya tsara mata ya dace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tumu hatta naqula la yusi annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya fara yin azumi na nafila zai ga yin azumin ne har sai mun ce kai ba ma baya ga abin nufi wato kullum azumi yake idan ya fara har sai aga ba wata rana da yake hutawa wa yusiru hatta naqula la yusi amma idan ya tashi hutawa kuma har sai mun rika cewa to ya fa dade bai azumi ba azumin nafila aka annaba alaihi salatu wasallam وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر kace ban taba ganin annabi ya cika ga wata ka'ida ya cika azumin wani wata ba kun ga a can bayanin da aka yi ai mun bai ji domin ana gaya ma yana yin azumi ne yawa a cikin wata amma ba duka ba kace ban taba gani ya cika wani wata ba illa ramadan in ba ramadan shi kadai yake cika shi ina wa ma ra'aytu akthara qiyaman minhu fi sha'ban yace a watannin da yake azumi kuma wacce ba gani yayi yayi azumi ne yawa a cikin kowanne wata an ba Ramadan ba fiye da Sha'ban wato azumin da yake na nafila a Sha'ban ya kunna sauran watannin duka da yake na nafila misali idan yana yin goma goma sauran watanni to sha biyar zai yi ko kama da haka a cikin Sha'ban ko ashirin ko abin da ya kama da haka shine bayanin da ake نعم hadisi na gaba shi ne kaga wannan hadisi yana koyar da mu wato rikeke da atana budwal mubadara ne ya ta'ar rikeke ne ya gata da kuma yin gaggawa wajen bin Allah sannan kuma na biyu ise babu iftari ne na siyani bi jari Sha'ban an zo mutum ya yawa da azumi cikin watan Sha'ban hadisi na 712 ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga rana Aisha Allah ya kara mata yadda take lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yasumu shahra annabi bai kasance yana azumtar wani azumi ba wani wata ba aksara ni Sha'ban biyar da watan Sha'ban fa innahu kana yasumu Sha'ban kullahu kaga nan shi ba yan tamoyin ce ya ci karo ba ci karo ba domin annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana azumtar sha'aban mafi yawan sa shine kullu aglabiyyar sa mafi yawan sa domin wanda hadisin duk ita dai ma ruwa ya take da yawa wanda hadisin shi yake bayani akan wannan ba duka ake nufi ba yawa wa kana yaqulu ya kasance yana cewa khudhu min al-amali ma tujiku ku da aiki ku rike aiki irin wanda za ku iya fa inna allaha la yamallu hatta tamallu domin Allah baya kosawa sai dai in ku kun kosa duk abin da zaka yi ka dau wanda zaka iya ya zo ya ce kullum zai ba wa masallacin da ɗari biyar a zuba mai wallahi ba zai iya ba ko duk sati gwara ran da Allah ya baka dama ka samu wani abu kawai ka bayar amma kullum din nan ba ta kama wani zai faɗa kuɗi da ya zama ma dole ko ba haka bane shi ne abin da ake faɗa kaga dai ƙasa ce ta fi komai arha ƙasa idan da mutum kullum zai zo ka ɗebi ƙasa ka baki ya ce Allah ya saka da alkhairi na gode wata ran yanzu sai ka ce kai ba za ka iya ɗiba ba wannan da haka yake domin ɗabi'a ce ta ɗan adam ba wanda yake son kullum ba da wanda Allah Allah ya zabu in jaraka su'alahu wa bunayyu adamu hina yusalu ya zabu haka haka imamu shafi'i yake Allah yana fushi in ka daina roƙonsa amma ɗan adam lokacin da ake roƙonsa kuwa lokacin za ku ɓata to wannan shi ne abin da ake bukata ko da yaushe ka yi la'akari ka lura da cewa ka ɗau abin da za ka iya ba wa Allah idan sallar da rashi in ka tashi ɗauki wanda za ka iya wani sai ka ga ya bai da wucirinsa kawai wucirinsa da ita zai rike wujiri je ka gai kullun ana sunna ce mu akkada ne karfi to sai ka bai da shi sallar da ranka kawai in ka tashi da dare kai raka uku ko goma ka bada in kuma ba mai bandiya wace ka tsora da wannan wato wato barar da muka bayar cewa mutum ya gama sallar da dare minti sha biyar zuwa gani da sahur din zai yi zuwa ga kullowa alfajir daga nan ita istighfari ina yawan bayyana da magana istighfarin wallahi idan ka rike shi a cikin abubuwan ka yau da gobe budin da zaka rike gari gani yana da yawa kawai kafin asuba minti sha biyar ya rage alfajir ya kullo kawai ka zauna ba ka komai da istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayh اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد زوا قلبي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه karka yi da dabburan ba irge ba karka yi kana tuno girman Allah kaga ne Allah zai rike ba kai ko wani gudun ka ne maka ne a kungila ba zai fita ko baka ga ya Allah cewa ya ubangiji matsala ta kaza ba ya sani dawo cikin cikin duran ma'adi da Allah ya ce fa kun tastaghfiru rabbakum innahu da yake ne yusil sama'a a tarihin ruwan nan da kowa zai rika istighfar zai yi ko da abu ta doko roƙon ruwa ba alaikum bi jirara da yake ne wa yumdikum bi amwali ba dai kuɗi bane to za a baka kuɗin wa bani ne za ka yaya wa yaj'al lakum jannatin sannan gonakin ku fi kyau wa yaj'al lakum anhara idan kana da ƙananan lambuka su ba duk fi kyau da koramu wannan bai ne sinadarin saboda a karatunmu na azumi a nan za ku iya tuna da muka zo a suratul anfal ai ana magana abu biyu ne yasa Allah baya azabtar da bayi biyu ne kawai za ku iya tunawa shi ne zango annabi da yana cikin su sannan abu ne biyu suna istighfari to mu yanzu babu annabi a cikin mu bai rage wara to shi kadai ya rage in kuma ba a yi to azabar za ta zo kun fahimci ko abin cewa annabi da istighfari duk inda aka yi da istighfari to azaba za ta yi muna ganin da kuma shi sa za ku ji kore yake wanda kore a ce babu wani abu na tangarda istighfari garkuwa ne ga mutum garkuwa ne sosai ga mutum saboda haka ya kamata matashi da yake neman aure da wanda yake neman sana'a da aiki da kowa ba ka rike da istighfari sannan kawai ka dauka bi a kana abun hawa kawai da katina astaghfirullah wa tu a ta wannan application din da ake za a waya yayi istighfari ko da ya faɗa ido ni ka faɗa idan ka dau wannan sala a rayuwarka ko zaka ga bu bayan Allah akwai budi da yawa a harkar istighfari sai dai kawai mutum ya ɗau salo a baran juma'a sai ya zanto ba istighfari ne ya yawa ba salatin annabi to shi kuma kawai ke kewa ta salati har rana ta fara wallahi umri ya ɗau wannan salon ya yi zai ga canji a rayuwarsa za ka ga buɗi da yawa duk abin da ya shige ma gaba Allah zai yaye ma shi zai yaye amma ya danganta da yin da imanin da zuciyarka ta karba yawa shi ne kawai to sai ce fa inna Allah baya kodawa abu salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam hajiba mafi soyuwar sallah da salati ga annabi alaihi salatu wasallam shine ma duwi ma'anai wanda aka dawo ma'anai wa in kallat koda ya karanta ai hadisin Aisha ne ko ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu ko adwamuha da akwai riwaya wa in kallat mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda aka dawo ma'anai duk kankantar sa duk kankantar sa وكان إذا صلى صلاة داوم عليها يا كذا زي إذا زي إذا لا يدا دوما ne akan kullun ne ai kun ji sallolin da in ba annabi in ba tafiya yayi ba ai kun ga baya barin sallolin sa na na nawabi na dare kuma a yayi tafiyar ma akwai sallolin da baya bari to wai ne wujiri baya barin wujiri aya ne ya nuna haka kai ne da kuma mi daga adalbaji annabi baya barin to to da haka domin shi wanda akwai abin da zai compensation cewa idan dai ka saba yi ran da ka rashin lafiya ko kai tafiya sai Allah ya ce ku cigaba da rubuta wannan cikakkiyar gonan lafiya cigaba da baki lafiya shi za su ke fara cewa wai alƙalilu da'imu khairun min al-kathiril munqati wata karin magana da eh alƙalilu da'im khairun min al-kathiril munqati kamar akwai irin zama a wuta da haihuwar yuyu yuyu bar na ɗaya ko bara shine alqalilu darim khairu min alkathiri lil munqati shine zai ce kadan mai amfani ke ya bu mai yawa mara amfani to da haka a zo a daure akan wannan abun na ibada ko dukkan da Allah ya fito akan ka zo kai duk cewa ka zo kai mai yawan barara daya Allah zai baka ladan in dai ka kyauta da niyya amma wanda ya dawoma yana yi kuma ya fi alkai Allah ya dace da mu hadisi na karfi an ibn abbas radi kaga wannan ce shi abin da zamu koya shine zamu gane cewa habbul amali ila Allah ma duka dawama alayhi sahibu wa ikalla mafi joyuwar aiki a gurin Allah shine wanda ba abokin sa ya dawama akai ko duk dangantar sa sannan ya ƙara cewa mudawamatu alal amali salihi walau kana kalila hadisin yana koyar da mu cewa dawama akan aikin kwarai ko kadan ne sai yace me yasa yaj'alu silatul insani bi rabbihi wasiqa wanne yana janyo alaƙar ka da ubangiji ka ta ƙara ƙarfi alaƙar bawa da Allah tana sa ya ƙara ƙarfi domin kullum wanda yake zuwa gurin ka kullum sai kun fi kuwa fiye da wanda sai a shekara sau dai za ka gani haka ne yawa to kai alakar ka da ubangiji ta kullun shi ba da gaba na sai bada bane ba ne mutum hadisi na karshe an ibn abbas radiyallahu anhu ma ala ma kama nabi sallallahu alaihi wasallam jaharan kamina ilasu bayan ramadan annabi bai taba azumtar wani wata cikakkewa in ba ramadan ba ana na jama'a ita wannan ruwaya ko yawwa wa yasumu hatta yaqula al-qari zai kai azumi har mai magana ya ce la wallahi la yusya bari wannan maganar wallahi la yusya ai ba zai ja ba yana ta azumi ne zai ja ba tsawon lokaci wa yusiru hatta yaqula al-qari kuma in ya fara cikar azumi ne wato zai ajiye azumin ne har sai mai magana wanda yake a tare da annabi alaihi salatu wasallam yake ba awalan da lokacin yace ai annabi ya rade bi azumi wa ila wallahi la yakun ai wallahi ya rage da azumi ba wannan hadisin bukari ma ya rawaji shi kadai dama bukari da musulmi ne amma shi kadai ma ya rawaji abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ba lokacin sarki ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon burda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon burda muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa da kuma burda madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya zo a gaba Allah ya kalama tsadar rayuwa da kuncin rayuwa da ake Allah ka yaye mana Allah ka ba mu da abin da ya zarta muna da ubangiji da sunayen sa kyawawa da shigo mu da wannan fata marasa lafiya iyayen su da Allah ka warzu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka yi da lafiya iyayen mu da suka za mu yi da sai Allah ka kidan su da gafara idan da mu da Allah ka samu cika da kyau da imani kamar yadda muka faɗa akwai a rasuwa da aka yi kawo kanin ma kanwar mahaifin mahaifin su indiya ta rasu jiya a kanana muna rabu Allah ya yaje mata Allah ya zo bikin sarki ya haɗa kai iyalanta Allah ya zo bikin sarki idan za mu gado za mu fita da kyau da imani iyayen da suka riga mu yana gaskiya da ya haska da sabar اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاقوك وعبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين